rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam barkanmu da haduwa a wannan masallaci na al-ahfat cikin garin gombe muna cikin littafin kitabut tauhid wanda yau shine darasin mu na 11 zamu tashi babi na tara a cikin littafin darasi na 11 amma babi na tara malam yake cewa babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima babu wanda ya je nemi albarkan wata bishiya ko wani dutse ko wani makamancinsu kamar yadda muka sani can baya mu a nan yankin garin gombe ana tafiya dutsen bima ana yi wa dutsen bima ƙarya a cewa annabi ya zo gurin ya taɓa zama a wajen annabi ya zo najeriya najeriya ma gombe wai ya zo saboda haka gurin ana samun albarka ana tafiyan hubbarin shehu kabarin shehu a ce ana nemo albarka babu wani mai albarka sai wanda qur'ani ko sunna ta ce mai albarka ne kai abin da aka ce an yadda kai duk abin da ba ce kai dade kai shi ba kana shirka ne kamar a saudiya malamin mu ba mu labari akwai bishiya da idan mace tana da ciki sai ta je ta rungumi bishiyan ta nemi albarka don ta aihu lafiya wannan shirka ne wacce ba ta dau ciki ba za ta je to haramun ne wa'annan ayyuka ne ka nemi albarkan wani abu ko a baka zo ne zobe a ce wannan mai albarka ne ka rike shi to me hukunci wannan babi ne sai malam ya kafa mana ya kafa mana dalili da fadin Allah da hukunci sarki dan ya nuna maka haramcin haramcin haka yace afara'aytumul lata wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra wai ba ku ga ku bani labari afara'aytum dinnan ai akhbiruni ku bani labari na allata wal uzza ku bani labarin lata da uzza wa manata da kuma manata mun gane ko ath-thalithata al-ukhra wannan shine na ukun su wanda yazo daga baya al-ukhra yani al-mutaakhira ne wanda yazo daga baya ku bani labarin su to yanzu muna so a bamu labarin su lata din nan da ake fada bitakhfif ake karanta shi lata ba allata ba afaraitum lata wal uzza ma khudh min ism al-ilah daga sunan al-ilahu ne sunan Allah ne suka mai da shi lata mun gane ta din mun gane wabi tashdidit ta kuma ana karanta shi allata allat ana karanta da tashdidit ta sunan wani mutum ne lata din su kuma suka dauko sunan Allah suka bashi raitumul lata wal uzza ay min al ilah sunan wani mutum mutumin kirki ne bawan Allah na gari ya kasance shi aikinsa shine idan aka ce lokacin aikin haji yayi to zai bi hanyar da alhazai suke wucewa yake musu dakuwa da kunun zaki duk alhaji in yazo to bakon Allah ibadur rahman yazo ya zai ci ubangiji ka masa hidima Allah zai barka Allah ba zai maka hidima to sai na neman lada sai ya tare su ya ba su wannan wannan ya ba su wannan ya ba su duk mutumin da zai zama yana kokarin ya ga ɗaliban ilimi almajirai masu kusanci da Allah su yake taimako bayan is bayan banza ba mutum banza zaka taimaka mutumin kirki kai dai na banza zaka taimake shi dan ya zama na kirki in yake zama na kirki ka ja masa layi na kirki ma ba gama da su ba sai ka dawo kan na kirki to suna yin haka mutumin saboda kirkinsa da abun arzikinsa ya yi wa mutane abun arziki a masa ba na dai ba amma ya yi haƙuri ya jure ya ci gaba da aikinsa saboda don Allah yake to da Allah ya masa rasuwa sai suka ce wannan wali ne sai aka je kan kabarinsa sai aka je ana bauta wa kabarin ana neman albarka a kabarin shi ne ubangiji ke ba da labarin shirkan da ake yi ya ce a fara'aitumun lata ba kuwa ganin lata wannan mutumin kirkin da yake yin aikin Allah ya rasu mutane suka je suna neman albarka a kabarinsa to tun da Allah bai ce kabarinsa a nemi albarka ba to ba za ka je ka nemi albarka ba ko da kuma yana da albarkan amma dai yanzu ba a gaya mana mu ba mu sani ba in ma an gaya mana yana albarka ba ce ku je ku nemi albarkansa ba wal uzza sai kuma al uzza uzza kuma bishiya ce wata bishiya ce daga sunan Allah ne al aziz kai mushriki dan iska ne to banza ne to akwai dan banza da yafi wanda yake wa Allah ta'addanci ka je kana kana saka wa Allah shirka mushriki babu ɗan ta'adda da ya wuce mushirki duk wani dan ta'adda da kake ji ana kiransa ta'adda ta'adda ta'adda tara hanya da sauransu wallahi in shirka za ta gushe a area wallahi dan physical dan ta'adda zai tafi in babu shirka babu yi wa Allah ta'addanci a haƙoƙinsa wala duk wannan barnan da ake gani za ta gushe shirkan da ake da su wal fitnatu ashaddu min al kufri tafi komai barna to sai suka dau sunan Allah al-Aziz sai suka sa al-Uzza wata bishiya ce fa a wani waje da suke ce masa wadi nakhla wani waje ne suke ce masa wadi nakhla yana nan tsakanin Makka da Ta'if in ka dauki hanyar zaka tafi Ta'ifa kilomita 60 so inda kai tafiyan kilomita 20 da wani abu zaka samu wadi nakhla wadi nakhla kuma Uzza wannan bishiyan Uzza tana ciki wannan bishiya ce wanda har suka mata gida suka mata masu gadi za a je ƙurashawa da banu kinana suna zuwa suna bauta wannan bishiya ɗin suna neman albarka suna in nan sarsa aihuwa za a je a yi ita ce wannan uzza ɗin to Allah yake cewa ku bani labarinta ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su labarinta me ta amfanar da su wa manata shi kuma manata sun ɗauko shi daga sunan Allah almannan tunda Allah almannan ne sai suka ce su kuma abun bautansu wani waje ne da abin nan wani gini ne a wani gu da ake ce masa al-mushallal a cikin a waje da ake ce masa al-mushallal shi ma tsakanin makka da madina in ka bar makka za ka yi madina wannan wajen al-mushallal din yana nan wannan ginin yana gurin su kuma kuza'a da aus da khazraj suna sun kasance suna bauta suna bauta a gurin suna neman albarka a gurin in sun zo za su yi aikin hajji to wannan yadda ake yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mana jufa ya sa mana abin nan jufa menene daya ta Madina Zulhulaifa ya saka mana zatu irq ya saka mana ya lamlam ya saka duk wayannan guraren da mun yi tattauna akan su ko guraren da ake daukan niyan aikin haji wannan guraren to su kuma sai suka samu manata din nan wannan manata din wannan gurin ginin anan suke daukan aikin hajjin su bayan sun gama shirkan su sun ce wannan guri ne mai albarka guri da zamu samu kaza guri da zamu samu kaza saboda haka wani ka tashi ka sai sai Allah ya ba mu labarin sa wa manata thalithatu al-ukhra ita ce na ukun su shine Allah sai yake tambaya yake cewa alakum adh-dhakar wa rahul untha ku larabawa saboda tsantsan shirka ku zabi yaya maza ku ce Allah kuma shine mai mata wai suka ce mala'iku yaya ne na mata na Allah subhanallah ta'ala Allah an zalika amma yaquluna uluwan kabira Allah ya tsarkaka subhanallah Allah ya tsarkaka ya zama yana da da dan ma kuma ka rasa wanda zaka bashi sai wanda baka so su ba sa son mata his ce to Allah ke yana da mata alakum zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun dhiza wannan in ma haka ne ai ai ai rabo ne ja'irin rabo marar kan gado kaga suna da abun bautan su kuma suna aibanta Allah subhanahu wataala to duk nan dai abin da ake nuna mana ba za ka ware wani abu ka ce mai albarka ba sai wanda Allah ya sa masa albarka ba a zuwa gurin bauta sai inda Allah ya aike ka duk wani guri da kaga wani mutum ya ji ba ubangiji ya aike shi ba annabi Muhammad ya aike shi ba sallallahu alaihi wasallam wannan mushriki ne kuma ba zai samu rabo ba shi yasa za ku ga mun yi dafifi mutum yayi ta asusu zai tafi ina zai tafi ina zai tafi aikin haji saboda an sa shi walillahi ala nasi hajjul bait guri ne mai albarka ka'aba tana da albarka arafa tana da albarka mina tana da albarka muzdalifa tana da albarka masallacin annabi na madina salsa yana da albarka wanda duk an ubance ka ka ziyarci guraren ka je ka shi yasa ba a yadda kai doguwar tafiya zuwa ga ziyartar wani masallaci ba sai masallaci uku annabi ya ce ba a umarce ka ka nika gari ka biya kuɗin mota ka ziyarci masallaci ba banda guda uku dinnan masallacin makka masallacin madina masallacin kudus inda ake yaƙi dinnan filistin banda masallacin nan ba inda aka ce ka niƙa gari amma a cikin garinka idan kana da matsala a cikin gidanka da iyalanka da kasuwarka da damuwar kanka haka kawai kunci ya same ka sai ka ce kai ni bari in tafi masallaci neman albarka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda Allah ya sa masallaci yana da albarka wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada guri ne da ake kiran Allah shi kadai har ma bahaushe yake cewa masallaci ɗakin Allah to kaga nan mai albarka ne aka yadda ka zo ka nemi albarkansa amma yanzu ka ce bari in tafi Sokoto hubbarin shehu waye saka bari in tafi Misra kabarin Husaini wa ya aike ka shirka ne bid'a ne bari in tafi karbala karbun wa bala ba in je kabarin husaini a ji a yi ta ɗawafi 'yan shi'a suna ɗawafi yadda ake ɗawafi a ɗakin allah yanzu kabarin husaini mutanen iraki sun ce yana wajensu mutanen misra yana na a husain wani guri da ake ce masa husain na shi shiga gurin da yawa ba zai kirga ba zai kirgu ma mutanen syria sun ce yana gurinsu mutanen india ma sun ce kabarin husaini na gurinsu duk kowa yan nan wuraren sun ce kabarin nan ne kabarin gurin in ka je india za a nuna maka ga kabarin husaini za ga ana zuwa sai muka tambayi wani malamin mu ya ce duk inda ka je ka je ka ziyarta kawai duk garin da kaje in kana kusa da shi ka ziyarta ko ƙarya ake kai dai da nufin ka ziyarci kabarin ne yadda aka umarce ka ka ziyarci dukkan makabarta ka yi musu sallama ka yi addu'a ba fa ka nema ba ba ka nema ba makabarta ai an shar'anta mana mu je makabarta ko zuruha fa zuruha ko annabi ce a ziyarce ta fa inna tudhakkirukum al-akhirah za ta ke tunatar da ku lahira to kaga wannan waje ne da aka maka umarni ka je yanzu daga nan masallaci muna gama sallah wani zai iya cewa ina so zan je ziyarta makabarta ya halatta makabarta amma nika gari zuwa kabari fa bai halatta ba kun gane bambancin yanzu ba akwai makabarta a Gombe ba ya halatta ka je ka ziyarce ta ka musu addu'a zaka samu lada na ka ziyarce su su kuma za su samu dadi ka musu addu'a za su ji dadi wasu a cikin makabartan fa ake gafarta musu kisa karka yadda abin ne ka gida karka yadda abin ne ka gida kai ka makabarta wasu a makabartan ake gafarta musu saboda alhaji sunusu ya je malam wane ya je malam wane ya je a ce Allah ya aicewa duk wanda baya shirka wane ya ziyarce su duk an yafe musu a yin addu'a wa mamaci tana da fa'ida sosai da sosai to amma yanzu nan da makabartan hanyar bajoga a cikin garin gombe nan da muke magana nika gari ne ko ba nika gari bane ba nika gari bane ba nika gari bane amma daga nan ka tafi daɗin kowa ziyartar makabartu ya zama nika gari tafiya ce wanda tana da ƙasar haramun ne amma in ka shiga daɗin kowa fa da ka shiga daɗin kowa ka je wani asabganka sai ka ce bari in je makabartu wannan ba nika gari kai ba kai don shi ba to ina so in kan dawo da mu kan nan ne daga nan ya halatta ka biya tiket ka tafi madina don ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne haramun da aka aikata saboda ba umarce ka ba a saka ka ba wanda yake madina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya ce kar ku yawaita la taj'alu qabri idan kar ku me da kabari na ya zama idi ku ta yawan ziyaran sa ku min addu'a duk inda kuke to shikenan yanzu sai ka ce bari in nika gari kawai zan biya tiket din jirgi ba ma makka zan je na umra ba kawai tiket din jirgin nan zan je na ziyarci masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wanda mun ce masallaci uku ne kawai aka yadda ka nika gari ka je to shikenan to yanzu na nika gari na biya na je na ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ribar kafa ya halatta in ziyarci kabarin hamza ya halatta ya halatta na ziyarci kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya halatta na je wa annabi sayyidina abubakar sallama ya halatta ya halatta na yi sayyidina umar sallama ya halatta yanzu nika garin da ne ba dan kabarurrukan ne ba dan masallacin da dama annabin ya umarce ni sallallahu alaihi wasallam nayi umarnin annabi sai kuma dan je na samu ai yana garin shi ma sai na ziyarce shi na masa sallama wanda dama ko ban je ba yanzu nan gurin da nake cewa in nace Allahumma salli ala Muhammad na masa sai an tashe shi an mayar masa ya ji na sannan ya koma sallallahu alaihi wasallam duk wanda dai masa salati shi yasa abu ga na gaibu in an fada ba a bincike wasu za ka ji 'yan bidi'a kai ɗan bidi'a bai yi ba malam wai an ce Allah subhanahu wataala yana saukowa saman duniya ta ɗaya idan ukun ƙarshen dare ya yi ya ce ina mai addu'an amsa masa wai sai ka ji suna cewa wai to ƙarshen dare na najeriya daban ne da na nijar daban ne da na chadi daban ne da na kaza daban ne da na kaza daban ne da na kaza wanne ɗaya ake nufi allan za ka yi wa haka ubangijin za ka yi wa haka sannan wai ni na roƙa wannan ya roƙa wannan ya roƙa wai yaushe Allah zai mana don Allah haka ake wa Allah izgilanci to yoko computer ba ana bata ba ana bata command sau miliyan 100 a lokaci guda ba kuma ta yi responding kuma at the same time ubangiji shi za ka yi wa haka ɗan adam ma ya kwamfutar da take responding har Allah ka tambaya wace daren yanzu na yi wa annabi salati wannan yawa Allah annabi salati wannan duk duniya ma kowa ya salati kowa yana yi yanzu sai ka ce Allah da ya ce zai isar wa annabi annabi ya mayar a mayar mana kuma har kake tambaya ya Allah zai yi mai kumfa ya kunu babu ruwan ubangiji ba a kwakwalwa wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalik duk abin da yazo a tsokolonka Allah ba haka yake ba ya wuce duk yadda kake tsammani to saboda haka ba a wannan ziyara dai to sai malam ya cika mana da hadisi da zai fito mana da abun balo balo ne cewa ba a neman albarkan wani abu sai wanda aka ce ka nema kun ga yanzu bishiyan zaitun tana da albarka bishiyan zaitun man zaitun shajaratin mubarakatin zaituna ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تنا da albarka ruwan sama da ya sauko daga sama ruwa ne mai albarka ya halatta ka tara ka sha dan ka samu lafiya ko menene Allah ya faɗa cikin suratul anfal Allah zai sauka mana ruwa wa yuthiba ankum ar-rijsa li yutahhirakum bihi Allah zai tsarkake ku da shi abu ne mai tsarki kuma yana tafiyar mana da kazanta yana tafiyar da kazanta to ruwa ne mai albarka an gaya maka man zaitun da 'ya'yan zaitun masu albarka ne annabi ya kira ta shajaratun mubaraka ya kira ta haka ruwan zamzam ruwa ne mai albarka ya halatta kaje har makka ka dauko shi ka zo da shi gombe ka sha annabi ya ce ma'u zamzam lima shuri balahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin annabi ya gaya mana yana da albarka amma ka ce mana yanzu akwai wata rijiya a baure tana da albarka in ka je ka ɗebo ruwanta albarkanta shi ne a'a sai dai idan yau da kullun ya nuna tana magani ba fa albarka ba ku riƙe bambance abin wani rijiya ce ita ruwanta yana maganin ciwon kaza ya aka yi aka gane shi ne tun can baya in dai mutum yana da ciwon ulcer in ya sha wannan ruwan magani ne to yanzu an gano wani magani kenan kun gane bambancin yanzu an gano wani magani wannan kofar kuma a buɗe take wato ina tsayawa ina faɗaɗa wani a babin nan saboda babi ne mai hatsari an gano garafunu idan an haɗa shi da majanfari aka haɗa da mai da shuwaka aka mutsaka ta tana maganin ciwon malaria saboda nayi nayi gani malam yayi ya gani wani ma yayi gani kakanninmu ma da haka suke yi shikenan mun yadda wannan magani ne tajriba ai ba na so language din ba language din za a gane ba shine yawan aiki da shi to sai muka samu wani ruwa shi ma yana haka wannan ruwan yana maganin ciwon ido eh inda ido ne wannan ruwan rijiyan to watakila akwai wani sinadari da ubangiji ya boye mana ya saka wani magani karkashin sa ruwa kuma yake fitowa Allah ya bamu wannan magani to inda yana maganin to za a yi aiki da shi amma aka ce maka ai wannan ana karanta kaza in an karanta kaza za a yi kaza ai yana ya zama ana ana za a so za a mai da shi spiritual abu ba physical ba to nan gurin shirka zai zama an gane to nan gurin yanzu annabi zai nuna mana a hadisin nan wani abi waqidin laifi ya zo a hadisin abu waqid al-laifi kala yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hunain mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa hunain wani gari ne wa nahnu huda za a je yaki kenan yakin hunain shi abu waqidun laifi yake cewa wa nahnu huda ta ahadin bi kufrin mu ba mu jima da barin kafirci ba kamar yadda mu muke fada kenan ko sabin musulunta ne kaga sabon musulunta sai kai hakuri da shi saboda yana fito daga cikin kafirci akwai abubuwan da al'ada ta bi jikinsa to bari mu ji me ya aikata والمشركين وللمشركين سدرة يقفون عندها mu lokacin da muka baro kafirci su mushrikai suna da wata bishiyar magariya wannan bishiyar magaryan suna bauta da neman albarka a ƙarƙashinta waye ce su nema babu aljanu ne suka saka su wayanutuna biha aslihatahum idan suka zo za su tafi ko yaƙi ko farauta ko wani abu sai su ɗauko bindigoginsu da takubansu sai su rataya jikin bishiyar magaryan nan sai su ce ki sa mana albarka ki sa mu yi sa'a wannan takubin ta yi kaza sai su nemi albarka yuqalu laha zatu anwatin sunan wannan bishiyar magariyan suna ce mata zatu anwatin uwa a bar a rataya mata ta baka sa'a haka suke kiranta eh famarar na bi sidratin yanzu abu waqidul lays yace ga mu tare da annabi mu ma muna tafiya sallallahu alaihi wasallam zamu je yaki ga takuban mu ga bindigogin mu ga kayan yakin mu sai mu ma muka wuce wata bishiyar magariya faƙulla sai muka ce ya rasulallah ya kai manzan Allah iji Allah na za ta anwatin mu ma ka saka mana uwar ratayar da za ta ba mu sa'a hada annabi suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu ma wannan bishiyar ka yi mata alama yanzu ta zama tamu mu ma kamar yadda kamalahum zatu anwatin kamar yadda mu a lokacin muna kafirci kafire su ma suna da bishiyar da suke neman sa'a mu ma sa mana bishiyar sa'a wannan da muka gani bishiyar nan saka mana ita muke rataya ta kubanmu ta zama ta sa'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar annabi abun ya bashi mamaki sai ce Allahu akbar to kun ga ya halatta an zo gurin wa'azi ko an ga wani abu na mamaki ka ce Allahu akbar ko malami ya wani abu da daukan hankali ya ce Allahu akbar ko aka wani ko ka ga wani abu na al'ajabi da ya burge ka ko yara su yi abu a aji na ban sha'awa a matsayin ka na malaka ce Allahu akbar to annabi da ya ga abun mamaki ga haushi amma sai ya dauki bangaren mamakin bai dau bangaren haushin ba dan me yasa domin dama daga kafirci suka fito ba za a ji haushin abin da suka yi ba yanzu ne ake musu rehabilitation spiritually sai annabi ce Allahu akbar inna hasunanu ai wallahi sunna ce me ake nufi da sunna sunna ta kasu kashi biyu akwai sunna mahmuda akwai sunna madmuma akwai sunna mai kyau akwai mara kyau mai kyau ita ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta sahabbai mara kyau shine ta kafirai ta wanda ba na Allah ba saban Allah ne qultum wallahi sunna ne kuka fada ai haka ne dama shi yasa kafirai aka ce wa inna fa innal ladzina kafaru dhunuban mithla dhunubi ashabihim su kafirai zaga suna da wani zunubi irin na ƴan uwansu na baya abin da ka gani a 'yan uwanka babanka gidanku suna aikata kaza galibi ana ɗauka shi yasa sai har ma ƙur'ani ke cewa atawa saubi kai ka ce ma wasiya ake aikata zunubin ba haka bane gani aka yi to su ma wa'annan kafirin gani suka yi shi sai inna hasunan lalle sunna ne la tarkab wallazi nafsi biyadi annabi ce na rantse da Allah kama qalat banu isra'ila li musa yadda ka faɗa kuka faɗan nan ku musulman da kuka shiga musulunci haka banu isra'ila su ma sahabban annabi musa da basu jima da shi karban addininsa ba haka suka gaya wa annabi musa a qur'ani haka Allah ya bamu mai qur'ani ya fada suka ce abin nan iji allana ilahan kama lahum aliha ya kai annabi musa kafiran nan suna da allansu mu ma ka sa mana allan mu mana ka mana dutse ya zama allan mu kamar yadda su ma suna da allansu haka ga annabi musa annabi musa mai gaya musu yace innakum unasun tajhalun ko mutane ne rudaddu ya na ce muku ga ubangiji na ina ganawa da shi yana mana kaza ya tsare mu daga bala'in fir'auna da abin nan kaza ya kashe fir'auna dan mu da addu'an da muka yi kuma na ce muku ba a ganin sa kuma ina roƙan sa yana mana kuma yanzu ku ce a sa muku wani dutse to yadda annabi Musa aka mar saka mana mu ma Allah kamar yadda suke da Allah Allah sun dan dan maraki ne Allah sun dan fa itace ne to mu ma zamana itace muke bauta masa kamar shine annabi ya rantsa yace wallahi sunna ne sai an bi la tarkabunna sunana man kana qablakum ai sunnan yan bayan ku yahudun nasara din nan yadda aka saba wa Allah baya kuma sai kun yi irin wannan yace sai an yi wannan to ai su dadin su a gaban annabi ake yanzu zai musu gyara annabi ya musu gyara aka wanke kwakwalin su amma ko wannan abin sai an yi ta bi sai an yi ta sabawa me za mu samu a wannan hadisi din shine babu wani abu mai albarka sai wanda shari'a ta ce yana da albarka yanzu da cewa annabi suka yi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafire suna da bishiya da suke neman albarka me zai hana yanzu mun biyo ta makka mu je mu yi umra don mu nemi albarka a wannan da gudu zai ce annabi mu je ayi to da an sa shi gurin neman albarka ne ba ni da lafiya ina neman magani ina zan ce tafi ka je kai umra je kai ibada sha ruwan zamzam wata daliba ta kwanan nan muka haɗu da ita medical center wallahi ta ce wani rashin lafiya kamar na aljanu da sihiri ya kama ta duk maganin duniya an yi kamar karuwa yake rana tsaka kawai sai ta yanke duk gwaje-gwaje a medical center a ina ne a wane ne duk an yi sai aka ce ana ba ta shawari ta tafi kasar waje ko ta tafi india ko ta tafi misra ko ta tafi saudiya ta ce a wani india wani misra ga saudiya da za ta je ta yi umra kuma ba za ta je a likita ya duba ta ba sai ta yi umra wallahi ta ce min tana taka garin madina tana taka garin madina ta tafi da 'ya'yanta ba ta iya rike 'yarta karama amma tana taka garin madina tana shiga ta sha ruwan zamzam ta yi addu'o'inta wala ana fitowa harami ta ce ku bani 'yata wallahi ta ce min har yau ta warke har yau din nan na ce shekara nawa ta ce shekara bakwai har yau ta warke ba wani ct scan da aka mata ba wani abu ta tafi makka ba ta yi umaranta ta sha ruwan zamzam dole ta sha abu mai albarka wallahi har yau saboda mai abu ne mai albarka ka je gurin mai albarka Allah ubangiji ya mana jagoranci ina ga karatun ya fito abu mai albarka a gunsa ake neman albarka ka taho masallaci ka yi addu'an kana da matsala ka ɗauki ƙur'ani sauƙe in kana da damuwa kana da rashin lafiya ruwan sama yi addu'a a ciki a nemo maka zamzam ka sha annabi ya gaya mana ajiwa in mutum yana da sihiri ya sha ajiwa guda arba'in da tara ya ci addu'a ajiwa kullun safe bakwai kullun safe bakwai kullun safe bakwai na kwana bakwai sabin times sabin zai baka 49 ka yi addu'a ka ci sihirin zai karye dibinon ajiwa ana samun su a garin madina haka duka wani abubuwa ne da aka ɗora muhabbatu sauda tana warkar da kowane cuta banda cuta biyu da tsufa da mutuwa wannan ba a tsufa ba a warkewa amma duk wata cuta ka nemi habbatu sauda annabi ya ce mu yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nonon raƙumi fitsarin raƙumi na makamantansu wanda aka gaya maka kai amfani da su to addu'o'i kuma ga sunan kace kace Allah ya mana jagoranci insha Allah gobe zamu shiga darasi na gaba subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun kara minti daya sai ayi hakuri